الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم شيخ وشيخ zalika abdi saboda haka ne nake yin hukunci cikin halitta baki ɗayansa saboda na samu ci ni na ci ni na samu hayewa a wacan kotun da aka yi ni ne na zama lambawa ni ne na samu komai da komai saboda haka sai na zama ni ne oga shi sa na zama ina yin hukunci cikin halitta baki ɗayanta qada azawil amlaki ghayra mufalladi Wannan shine hukuncin nan na ma'abota wato mulki ba abin ƙaryatawa ba ne ni a cikin wannan magana.
falaltu shabatan mu'tadina Shehu ya ce na rugurguza da ɓaɓɓalla wato shishigin nan na masu shishigi.
wa talama tuhaddidu alhanan Al'anan ya tsawaita ma ƙwarai uhaddidu al'anan ina kaifafa ƙwaƙwalwoyi ina wasa ƙwaƙwalwoyi.
li idraki maqsadi saboda riskan nan ta manufa ta na zo abubuwa na wasu kwakwalwa
wa farraqtu dam'an min abati ni kuma na wargaza taro na barnace barnace
jami'an li antati ashwaqi ina tattara kuma halin kasancewa ta ina mai tattara na mabambance bancen nan na shauƙoƙi bi kalbin Biƙalbin a mu'abbadin.
zuciya mu'abbadin abar bautarwa da wahalarwa cikin shauƙi da yabo na manza Allah
بحب رسول الله na samu yin haka ne da ainihin sababin soyayya ta manza Allah sallallahu alaihi wasallam آه محمد mai suna ɗaha Muhammadu حبيب إله العالمين masoyin Ubangijin talikai الممجد abin girmamawa حبيب shi manza Allah masoyi ne na Allah خليل badaɗi ne na Allah تم معنى da ya cika ma'ana وصورة da sura ma'ana ina nufin wato akhlaq kenan ya cika ɗabi'oyinsa cikakke ne wa suratan ya cika kuma a surar jikinsa shine mafificin halittar Allah kyawawan halaye mafificin halittar Allah wato kyau na jiki Eh, fa wallazi tamma ma'anahu wa suratuhu annabi Muhammad
ووصفا da sifa وذاتا da zati dai wasfan ya koma ma'anahu zatan kuma ya koma suratuhu wallazi tamma ma'anahu وصورة ووصفا وذاتا to sai ya maimaita kowane da wancan ya maimaita wato ma'anan da ainihin wasfan ya maimaita suratan kuma da zatan zatin jikinsa alayhi salatu wassalam na'am
خير مأوى ومرصدي annabi shine fiyayyen makoma wato wa marsalin da kuma madakata ga bayan Allah idan mu mun tafi makoman mu annabi Muhammadu ne waɗanda kuma suka riga annabi tafiya daga mumine kafin ya je to annabi ne madakata shi jiransa suke mu kuma yanzu makoman mu annabi na can na jiran mu mu kuma shi za mu je mu baƙinsa ne in mun tafi lahira Allah ya shi za ka ji Allah Allah ya sada shi da annabi to to in mutum ya mumini ya tafi kenan Allah ya sada mu da annabi na'am تكامل فيه الحسن annabi Muhammad ya cika ka alhusn kyawu ta kamala ya cika fihi cikin manzo Allah غيبا a fake ومشهدا da gani na kuru-kuru فليس كداها المصطفى عند مشهدي babu kamar wato abin zaɓin Allah wajen kyawu nan ga mahaɗa ta jama'a inda aka yi shuhudi kowa ya fito ga kowa to babu a mashadu kenan babu kamar manzon Allah صلى الله عليه وسلم shi ne ya fi kowa صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ربنا بكلامه وبنجم الله يا يبو غريشي بكلامه دزن شنسا فأعيا بليغ سيمي بلاغا يبجيا دقانو قندالا أينهن يبن الله كمنزن الله دونه يد مسند kuma bayan sa'annan nan na isnadi na lokaci duka babu wanda yake iya gane gwandarinya yaban Allah yake ga manzon Allah sai dai abin da Allah ta'ala ya nusar da bawa amma ko alƙur'ani dukkaninsa duk ƙur'ani yaban Allah ne ga manzon laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anantum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim Allah tabaraka wa ta'ala duk ayar da ka sani ko duk surar da ka sani cike take da yaban manzo Allah Allah ma yana faɗa yana cewa innaka la ala khuluqin azim yana faɗi ta'ala cewa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda liyabuni alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak duka yabo ne والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دكا to qur'ani duk in ka to tun daga farkon sa a to zai dinsa duka ko ka gane ko baka gane ba yabo ne na Allah zuwa ga manzon Allah shine ce fa a ya baligu mai balaga ya gajiya yadda musnadiku na isnadin lokaci wannan zamani ya zo malaman ciki da masu tunani su yi su kasa wani zamanin ma ya zo su kasa ba za a iya gano gundarin hakikan lamarin ba sai Allah haka Allah ta'ala yake tare da annabinsa Muhammadu na'am
wa yakfihi madhan zatuhu zatin manzon Allah ya ishe shi yabo wa sifatuhu da kuma sifofinsa zatin jikinsa kadai ya ishe shi yabo a ce duk wani abin yabawa na ma'aiki a dakatar da shi a duba zatin jikinsa kaɗai wannan kaɗai ya ishe shi yau da kuma wato sufofinsa shi ne ɗabi'o'insa
muhammadu fi'ilul hamdi annabi muhammadu aiki ne na godiya ta Allah min hamdi ahmadi ahmadu kuma an tsago shi ne daga hamdu daga godiya shi baki ɗayan lamarin annabi kawai alhamdulillah ta kowane ɓangare zahiran wa baɗinan hissan wa ma'ana komai da komai Allah ya cika masa ya kammala masa kawai sai godiya
alaihi wa ali sidqi ala salatihi mafi ɗaukakan salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah da alayansa na gaskiya kaza man barahu shauqu haka nan wannan shauƙin annabi ya fike shauƙi ya fike shi Nahawa.
Muhammad zuwa katannin annabi Muhammad
harfu zal ذكرت رسول الله طه من انقذا فؤادي عن الأهوى وعمري نفذا ذكرت نبي الأنبياء الذي به يفوز خديم يدرك ما عذا ذكرت الذي لم أنسه الدار إذ لنا به هالة لم للذكر منفذا فما خاطر للعبد إلا محمد وما إن يرى رائي سواه ولا قضاء عليه صلاة الله ثم سلامه بها طاب للأرواح للمصطفى إلى. عليه صلاة الله ثم سلامه بها يقرب الحاج إلى العبد منئذا فدعا حبيب الله وهو خليله وغاب قديم ما بها متلذذا أتى المصطفى يوما يسود بوصله ويؤذي مرادي يا خدم لتأخذا عليه صلاة الله ثم سلامه أكرر تسليما حبيبي تلذذا عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب منذ عن قضاء حرف الذال na'am ذكرت رسول الله shehu ya ce na ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam طه mai suna ɗaha manan kaza fu'adi anil ahwa wannan da ya tsamo zuciyata daga barin wato son zuciya sai Allah da manzon Allah sallallahu wa amriya nafaza lamari na kuma ya zartar da shi ya ce kawai shi kenan an gama na faza ko me na ci ko me nake so an gama da izini da komai annabi ya mu
zakartu nabiyal anbiya'i shawu ya ce na ambaci annaban annaba shine annabi muhammad allazi bihi yafuzu khadimun wannan da shine hadimi yake rabauta shine annabi muhammad da shi minhu yudriku ma'akhadha daga gare shi kuma hadimin yake riskar rukon ma'akaza marakarsa abin sansa ya rika ya samu ya hauzi daga manzon Allah ne sallallahu zakartu allazi lam ansahu ad-dahara yace na ambaci wannan da babu ina mancewa da shi matukar zamani iz lana bihi halatun don akwai hali tsakaninmu da shi ni da shi akwai wani hali ina da wata harka da manzon Allah lan tuɗa lizikri manfiza ba a ba da mazar- ma- mazarta ba lizzikir da ambatan wannan akwai wata harka ne da annabi ba a ambatanta don haka ba zan mance da shi ba har abada abin kuma ba a faɗi ta san sirri akwai wanda ake faɗa akwai kuma wanda ba a faɗa akwai ma yuƙalu akwai ma la yuƙalu to wannan faɗin ambatan abin ma ba a ba da dama a yi ba babu
فما خاطر للعبد إلا محمد babu wani hadiri tunani da yake bujowa ga zuciyar wannan bawa in ya face annabi muhammad وما إن يرى الرائي سواه mai gari kuma babu yana ganin wato waninsa shine dai abin ganin ولا قضى ko abin da yake daga ya faɗa a ido babu muna ganin komai face sai manzon Allah da wani abu zai shigo ya faɗa a ido mu ba komai bane annaba ne ba ma ganin kuma komai sai manzon Allah akabar Allah ka ƙara mana shawara آمين. عليه صلاة الله talatin Allah ya tabbata ga manzon ثم Allah سلامه sannan gaisuwarsa بها طاب للأرواح biya da albarkacin salatin nan ne jaza abincin rayuwa yake yin daɗi lar arwahi ga wato rayuka المصطفى albarkacin abin zafin Allah عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa بها يقرب الهادي إلى العبد منقذا yace eh, biya da wannan salatin ne ake kusantar da bawa izuwa mai shiryatar da bayi shi ko annabi Muhammadu mai tsamo shi ne daga barin halaka فداها حبيب الله Shehu ya ce ka ga ɗa'a masoyin Allah, وهو خليله shi kuma shi ne badadin Allah, وهذا هديم wannan kuwa barhama in yi hadimi ne na manzo Allah, مادحا mai yabo ga annabi, متلذذا mai jin daɗi da yabo, radiyallahu anhu.
أتى المصطفى يوما Ya kusanta abin zaɓin Allah annabi Muhammadu ɗaya rana.
يجود بوصله Ya dinga yin baiwa gare ni da saduwa da shi.
ويعطي مرادي ya bani muradi na duka kaka ya bashi mu ma ya ba mu يا خديم لتأخذ ya kai hadimi na in yes litahu za ungo riki an baka kawai Allah kai mana haka آه.
na'am عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata da manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa يقرر ni تسليم habibi الحبيب ni ina maimaita ambatan nan na masoyi annabi Muhammadu تلذذا ina mai jin daɗi da maimaita ambatan manzo Allah Kullum- kullum na maimaitawa ba kosawa ba gajiya talasuwa ina mai jin daɗi Mhm.
عليه صلاة الله talatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan مع gaisuwarsa الآل tare da alayensa da والأصحاب sahabbai والنور أنقذا matuƙar dai haske ya tsamo bayi daga barin fadawa halaka hasken kuwa shine annabi Muhammadu
صدق الله العظيم دعوتك يا خير الأنام سفيرا وكل زمان قد أراك مديرا Yeah.
بكفيك رب الخلق ضرا وكفره وغيرك لم يكن فيه نقيرا وأنت حبيب الله والملك ملكه أراك أمينا بالإله وزيرا فبرهام هذا العبد بالحق لاحظ فلم يكن يحشى من سواك أميرا يزيد عمالي متعبدت ببابه وقود عدو أراه حصيرا فهل يحيينهن ذاك بالسماء نباها لما كلا بذريرا فحب رسول الله أم وراحته وحزب أراه للمحب مصيرا تخف وداد المصطفى ومديعه جواد وسيفي والقنا وخفيرا وذا الجيش والذهب المبلغ للملا وذاك لأمر الله لما نصيرا وهو خاتم للرسل وإمامهم فأول تلك الرسل جاء أخيرا وباطنهم حقا وذلك ظاهر فجاء بشير للجموع نذيرا فعليت لا أنفك عن جمدعه وكنت لشرك العاشقين مجيرا فأبيتهم نهلا وألا وداده وبرهم دام الكافرين حقيرا سكارى بلا إثم وغير فيالهم تفاوتهم والملك كان كبيرا بمقعد صدق ثالثين جليسهم ملك جموع المالكين قديرا يسيرون سيرا في المجالس فعجبا لسير جلوس يشبحون سكورا وقد رجعوا في تلك الأرض معارف تراهم سكوتا والمقام مشيرا كلام قديم لا يمل سماعه يكون على الجمع القديم خمورا هديمك هذا أسقه كل برحة وأهي به طول الزمان خمورا قديمك ملك ملك وأمرها قديمك مهدوم الملك أميرا مطاعا أبدا في الأوالم كلها فيرشدهم نحو الإله بصيرا رجائي وتني في الحبيب وحبه كبير ألقاه كبيرا كبيرا بجاه أزيم الجاه أحمد سيدي ومن هاجروا أمر رآه نسيرا عليه صلاة إذ يخرج ختامها تكون لمن قد كان منك أسيرا
طرف الراشع يتي دعوتك يا خير العنام سفيرا na sanya ka ya fiye yanta da kai annabi muhammadu safiran kai ne in ba su da na'am wato kai ne wakilinmu na irin kamar wakilin ƙasa da ƙasa ko to kai ne wakilinmu mu hali- halittar allah kai ne ambasada namu tsakaninmu da allah
وكل ز- وكل زمان قد أراك مجيرا ni kuma kowane zamani ya rasulallahi hakika ina ganin ka mai tsamo mu ne da taimako بكفيك ربه الخلق a tafukanka ne samun riba na halittar allah ka kabbaran baki ɗayansu وخسره da kuma hasarar nan tasu kaka duk a hannunka ne riba da albarka da nasara a hannunka ne hasara da tabewa da wulakantuwa da tozarta duk daga hannunka ne ya rasulallah Eh, komai da komai shine muka yi bayanin ranar ko wanda ya samu alkhairi da albarka da riba a rayuwa da koma lahira ya samu yadda Allah ya bi manzon Allah ya kyautata ya yi ladabi ko amma wanda ya samu asara duk asararren duniya da lahira wanda ka gani a taɓe ko ka gan shi a jahannama ta hanyar manzon Allah ne saboda me saboda sai ya taɓa annabi sai ya ƙi bin hanyar annabi sannan zai samu kansa cikin wannan matsala shine muka kawo hadisin nan ingantacce ko da manzo Allah ya ce kullukum yadkhuluna aljannata ko illa man aba kowa zai shiga aljanna dukkan ku nan annabi ya ce ba wanda ba dan aljanna ba sai wanda ya ki suka ce ya rasulullahi wa man ya ba waye ko zai ki shiga aljanna sai manzo Allah ya ce man ada'ani faqad faqad dakhala aljannata wa man asani faqad aba wanda ya bi ni wannan hakika ya shiga aljanna ya shiga ma amma wanda ya saba min wannan hakika ya ki to in ko ka ki aljanna sai ina sai wuta kuma za ba da haƙi illa balal sai wuta duk wannan wadaka duk inda ka gani hayewa annabi aka bi aka halaka aka zama abin tausayi aka fada garari duniya da lahira annabi shi aka sabawa Allah ka kiyaye mu nisa kullum Allah yake ta maimaita mana adi'ullah wa adi'ur rasula adi'ullah wa adi'ur rasula inda an ba annabi shikenan an haye in Allah ka ba mu ikon bi ruke sunnoni da soyayyarsa da girmama shi babu abin da ya kai annabi balle ya fi shi annabi kawai
وغيرك لم يلقوا لديه نكيرا shehu ya ce ya rasulallah komai da komai yana gunka kai kake bayarwa waninka kuma kowaye ba a samun kyauta gare shi ko kaka take ko kamar ɗigon ɗan bayan ƙwallon dabino ɗan wani ɗigon ɗan ɗisa da ƙiri ɗin nan ba a samu wasu ko sun ce ko fatan nan ba a samu komai wurin kowa kowaye sai manzon Allah
وأنت حبيب الله hakika ya rasulallahi kai masoyi ne na Allah والملك ملكه mulki kuma mulki na Allah ne أراك أمينا للإله ina ganin ka badadi amintacce ne na Allah kuma وزيرا waziri ne kai na Allah sallallahu alaihi wasallama وبرهام هذا العبد barhamu wannan bawa بالحق إلى إذن mai fakewa ne da ke zaka ya rasulallahi فلم يكن يخشى مني واحد amiran babu yana jin tsoron amiran wani sarki azalimi ne ko adali ne komai sarauta komai mulki mai mulki ban zama na jin so min suwa ka wannan ka ba Mm, ba na tsoron komai za ka ya rasulallah ka ishe mu
يزيد أماني a ce burce burce na yana karuwa ma'ana ina da burin samun kaza to sai a bani sama oba da abin da nake so shine burce burce na da bukata ta cikin abin nema na yazidu yana karuwa مذ أخفت ببابه mutuƙar dai na kifu na zauna a ƙofar nan ta manzo Allah وعود عدوي إذ أراه حسيرا ya ce kuma ɓawon nan ta maƙiyina tana tashi a banza ba abin da eh, sharrin maƙiyi zai mun domin ni ina ganin maƙiyi mai tsawa mai kaidi gare ni fasiran taɓaɓɓe ne babu yana samun muradinsa saboda ni ina nan kifi a ƙofar manzo Allah
فهل يحشين يوهن sai shehu ya ce shin gudan wata mai haske gudan rana rana yuhu rana mai haske can sama rana ya hashiyar yalla yana jin tsoron لذاك بدي السماء da yake can sama نباحا yana jin tsoron haushi لمعلول الكلاب ko limaga- لمبلول الكلاب daga ɗaurarren kare دريرة mai makaho kare ne mahaukaci a ɗaure a sarƙa kuma baya gani amma wannan karam yana can a shinge a ɗaure wai haushi yake yana ta ihu wai da rana yake fada sai ya kamo ta sai ya sai ya ci mutuncin rana rana za ta yi fargaba shin tambaya shehu yake wannan rana za ta ji tsoron wannan karam an gama wannan dai ba sai an fassara ba shehu ibrahim wanda wani saboda tsananin shi wani karan ma saboda tsananin tsabar makancewa da haushin nan zai ita yi wa rana sai dinga dankara wa za- ranar ashar ta san yana shi ibrahim kenan a dai rike annabi allah ka bar mu da ma'aiki وهل يعشيان يوغل لداك بيد السماء نباحا لمبلول الكلاب الدريرة دوررا كريما أو كتشي مكاو ميتاتي دارا yake haushi wai da rana yake fada can sama farana ban ce ma fada na sarkin nan a da rana ko ga gigi وغدا wai kuma rana za ta ji tsoro shi sadan maka kwantar da hankali shehu ya gama mana magana a nan kano an yi magana na a majalisi shehu gidan sarki yake cewa an yi inkari an gama an ba da amsa marar inkaru wa marar jawab wannan baitin ya isa duk wani raddi ga wani mai shakiyanci za a kula shi a ƙara mana imani
fa hubbu rasulillahi shehu ya ce soyayyar nan ta manzo Allah zulmun ganimomi kenan wa rahatun hutu kenan da yake hutar da zuciya ba abin da yake damu ba wanda da soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, kullum mai son annabi sai ji shi a huce duk wani abu ba abin da zai dame ka kullum kawai kana cikin shauƙin kaje kake kamar ka yi aiki kana kana hutawa ka sa ruwan sanyi ka ɗora ai ba wahala gummun wa rahatun idan kuma wani kaidi ake ƙuƙullowa wa hisnun
birni ne mai tsarewa ma'ana tsari ne
arahu lil muhibbi masira da nake ganin sa yana zaman towa tsari lil muhibbi ga mai soyayyen manzo Allah shi yaban ta karantawa ai ta ja ai ta yaban manzo Allah baitocin bayan Allah ai ta karanta hamziya alburda daibatul garra kutriya ishiriniya diwani dade ai ta karanta baitoci idan mutum yana karatu yana baitoci yana yaban annabi ta ta yi dafa'i na shiga jalabi kai gumi gama an gama ba abin da za ka je kai ba abin da za a je kai ayo maka ya same ka don yaban annabi dafa'i ne Allah ka kara mana shi لقيت وداد المصطفى shehu ya ce na riƙi yaban na soyayya nan na abin zaɓen Allah ومديحه da kuma yabansa جوادي shi ne in garman doki na na hawa وسيفي da takobina mai kaifi mai yanke makiya mai gaya wa jini na shige والقنا kuma da kasausawar mashi na da وخفيرا kafiri na wa duka na rike shi na jefa wa makiya Amma yaban annabi kawai kaifin takobi na hannuna na yaban annabi dangane da maki shi ne wanda ake gaya wa jini na shige idan idan takobin ta yanke kan maki kafin jinin ya fara fitowa kaga ta- ba- ko jini sai ka mai da ya takobi shi ne sai take cewa da takobin takobin shi take cewa a gaya wa jini na shige Eh, in ya fito a gaishe shi na shige haka haka yaban annabi yake yake da makiya ga masu son annabi da yabansa duk wanne ya taso musu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa yaban annabin da albarkacin sa ya zama tsari gare shi kuma da wargajewa ga makiya Allah ka Allah ka tsare mu
وذا الجيش wancanan ka yaban annabi shine runduna ta ta yaƙi da sadaukai da sojoji na
والزاد المبلغ للمنى yaban annabi kuma shine tsaraba ta wato wacce take mai isar da ni zuwa muradina tsaraba inna duk na dosa yaban annabi ne guziri na duk inda zan je bani da waiwai Eh, bice ina kenan a tafiya komai cikin yaban manzon Allah ne
وذاك لأمر الله نعم نصيرا wancanan ka yaban annabi shine haka ma'adalla da taimako wani Allah daga yaban annabi na yi rantsuwa da wato rayuwa na Allah
وهو خاتم للرسل annabi Muhammadu shi cikamaki ne na manzanni وهو إمامهم shine kuma shugabansu فأول تلك الرسل shine farkon wancanan ka manzanni shine na farko shine manzan farko da Allah ya fara yi shine annabin farko amma جاء أخيرا sai ya zo a ƙarshe yana ɗan autan annabawa ɗan autan manzanni don ka tabbatar da ba wani da zai zo shi kaɗai ne ɗan lelan halarar Allah na ƙarshe kenan Mm, kaga shi shi na ƙarshen na ba girmamawa ne sosai ba wani addini da zai zo bayan nasa ba wani annabin da zai zo bayan shi zai na aka ce maka ga ɗan auta ko a gida ne ba dama balle a cikin annabawan Allah matsayinsa daban shi manzo Allah dama can da shi amma Allah ya ta lallabawa ya ta ɓoyewa sai a ƙarshe ya bayyanar da shi saboda tsananin tsabar so awwalu tilka rusul jaa akhira annabi Muhammad kenan na'am باطنهم حقا a baɗininsu kuma annabi muhammadu ne haƙiƙa wa zalika zahirun wannan kuma ai zahiri haka lamarin yake tun daga annabi adamu har ka zo annabi isa baki ɗaya a baɗinin annabi muhammadu ne kawai fa a bashiran a zahirin kuma shi ne faja sai ya zo halin kasancewarsa yana mai bishara lil jumu'i nazira bishara da aljanna kuma naziran yana mai gargadi kuma lil jumu'i ga taron jama'u bishara ga taron jama'u masu bin Allah da aljanna bishara da wuta ga masu ga taron jama'u ga masu sabon Allah da kuma kin bin Annabi Muhammad sallallahu bashiran naziran kenan
fa'alaitu la anfakku shehu ya ce na yi rantsuwa babu ina gushewa an suju madhahu ina mai sabai bannin manzo Allah wa kuntu li shurbil ashiqina wa mudira kuntu na kasance mudiran mai miƙa kofuna ne lishirbil ashiki na gashen nan na masu shauƙi cikin manzon Allah sallallahu ni don ƙanamin shan ni ne mai shayarwa ma da yaban manzon Allah sha abugu cikin annabi Muhammad ba shan kaɗai ba fa ni ni shayarwa ma nake kuma shayarwa ta soyayya annabi fa don ka wani wani guri irin haukan da ake kenan shauki ne a sha a maku ba a jin komai ba a ganin komai sai Allah sai manzon Allah wanda bai sha ba ba ka da yadda za ka yi ka gaya masa ya abin yake a soyayyar annabi wanda bai samu ya ɗanɗana ba sai dai kawai Allah ya ɗanɗana masa kawai shi sa aka ce wani kogi muke ciki in muna iyo an ɗago ka gano mu ko ya ake ji ka ka shigo kawai kai ba ka ji ai, ba zai faɗi ba annabi kenan ƙara annabi daraja na'am asqaytuhum nahlan na shayar da su sha na farko wa allahu dadan wa'allan da sha kuma na biyu su bayan Allah da nake ja zuwa alarar da nake daddanawa a kogin na shayar da su Allah na farko ko nahlan nahalan na farko Allah da shayarwa na biyu na shayar da su na kuma shayar da su to shehu mai ka shayar da su Wulalahu.
soyayyar manzo Allah na farkon da na biyun duka ina ta shayar da bayi soyayya annabi mun gode wa balhamu damal ghafilina haqira bari dai waccan giyar ta gafalallu wacce Allah ya ana sha ba ita muke zance ba ba ita muke nufi ba wannan haƙiran wulaƙantaccen giya ne wulaƙantacce ne abin sha mai shan sama wulaƙantacce ne don mai saɓon Allah ne mu giyar da muke sha ta soyayyen manzo Allah mai ƙirƙirin ne kofunan da muke a shayar da kowa ya sha ya maku ya bugu shine soyayyar annabi Muhammad.
sukara bila ismin sai ga su sun sha sun maku suna maye amma ba tare da sunan laifi ba bila ismi asmin an yi hazafi ne
wa gaulin babu timbele a fada a fada can a yi zage-zage a yi amai wani ma an yi shaya maku ya taba wali a'a a kwance ina bacci bai san ina to ba irin wannan ba ne
fayalahum ya al'ajabin abin da yake gare su su waɗannan masu shan wannan giya ta mu ta soyayya fafa wa kutu lokacinsu ya tsarkaka cikin shan shi ko mai shan giya lokacinsa tsarki yake lokacinsa ya dagula dai ka sha abin da baka san ina kake ba kanka ya juye hmm? kai abubuwan da baka san me kake ba hmm? kai ta girgiza hmm? ba daɗi su ko wannan idan suka sha safa wa katuhu wal mulku kana kabira mulki kuma nasu ya kasance babba suna kan mulki da ɗaukaka ta Allah saboda shan abin da babu irinsa shauƙi na soyayyar manzon Allah shi ne giyar na'am bi maq'adi sidiqin su waɗannan bayan Allah jalisin halin kasancewar su suna masu zama a maka'adi sirkin mazauni na gaskiya jalisuhum abokin zamansu maliku jumu'il malikina qadira mamallakin dukkanin masu taron masu mulki kuma ƙabirar mai iko shine Allah bayan Allah da Allah ya zaɓa aka shayar da su suka bugu da soyayya annabi to mazauninsu mazauni ne na ɗaukaka na mulki mazaunin Allah ko alkiyama tare da Allah suke Allah ka samu ne bi maƙadi sirkin inda malikin muktadir to su ne waɗannan bayan Allah su shewa yake nufi
yasiru sayran fil majalisi suna kuma yin tafiya tafiya suna tafiya mai mai sauri fil majalis a kuma zaune a mazaunan su suke tafiya fa'ajaban li sayrin julusin fajaban li sayri julusin kai mamaki da tafiyar na zaune a tafiya fa yake ba wasa ba kamar concord amma ina zaune bayan allah da suka samu shau san abin da na ɗura musu kenan a zaune suke a gidajensu a tsoro a zawuya amma tafiya suke ka zaci tafiyar wasa don zama kuma a zama da suke zaune suna zikiri da salati ga annabi yushbihuna suqura sun yi kama da fan dutse da suke a kakkafe amma tafiya suke fintin kau ba a gano su
wa qad rata'u fi tilka rawd ma'arifin hakika sun yi kiwo a cikin wancanan ka dausayi na sanin Allah tarahum sukutan kana ganin su sun yi gum wal maqamu mushira Maƙami kuma nasu yana nuni zuwa halin da suke ciki na samun fana'i cikin manzo Allah.
kalamun Zance ne ya iltifati zuwa zancen Allah.
qadimun Wanzaje shi ne alƙur'ani.
la yumullu sama'uhu La yumallu babu ana ƙosawa da jinsa.
yakunu ala al-jam'il qadimi khumura Ya kuna alƙur'ani daɗinsa yana kasancewa giyoyi. alal jam'il qadimi a bisa taro na qadimi shine taron mutanen Allah masoya manzo Allah qadimuka hadha Adamin ka wannan in ya siya Rasulullahi asqihi kullu burhatin shayar da shi ko wani lokaci وأهي به قبل قبورا.
الزمان قبورا karaye kaburbura biyi da shi dolar zamani tsawon zamani kaburbura su ta rayuwa kabari ya tashi tashi kai kabari ya harkokinka don kaburburan sun yawa an gani majuba yake nufi wanda yake bai san Allah ba Allah ya raya shi ya tashe shi ya san Allah da mu wa'ayi biyi ɗula zamani kubura kaburbura ka ga mutum hin kamar gaske sai duk larabcin kan baka san Allah ba kabari ne kai san Allah ta ku san shi an sa Allah sai zai zo ya ce zai maka karatu ne ce maka kaza kaza ai sanin Allah baiwa ne sai an je gurin wanda suka san shi kowa kuma sai ya san Allah gwargwadon irin zauki da wujdani da ya samu daga hadara kawai wannan ma wani zance ne da babu kafar shigowa na ya ta yi gara wannan da kai magana ma wani gara ma ka busa se ka busa seriki garan kai busa ila aji amma ka kuburan kenan Allah kuma gashi haka yake yi tintini Allah ya ba shehu haka aka ta raya kaburbura Eh, kuma har gobe ba a gushe ba kaburbura ana ta raya su da albarkacin shehu rahim aikinsa bai dakata ba sanin Allah mutum ya rayu ko mahajubi yana jin shi ya iya wani abu ko ya san wani abu shi kenan akwai ranar ƙin dillanci ranar da rigar sarki ta wata ta ba ka ce na ce sarki ya ba da nasu nan duk wani dillalin da yake garin na kamo shi in dillali ya ji tashin hankali ya ce ina ma dai ni ban shiga dillancin nan ba to ranar da za a yi tuhuma ranar da za a ji ba daɗi tana nan wanda duk ya rayu mahajubi zai tashi alkiyama mahajubi Allah ka kiyaye mu na'am qadimuka malikul muluka wa amraha hadiminka in yesu mallaka masa masu mulki da lamarin ta duka qadimuka mahdumul muluki amira shi kuma ya ja su zuwa annabi da Allah hadimuka hadiminka shi ne ne in yesu ya zama abin hidimtar wannan na masu mulki Amira.
amiran kuma ya zama sarkin sarakuna Mm.
duk sarauta sarki ya ga shauya a kowa na gani
muta'an ya zama abun bi aminan amintacce fil awalimi kulliha cikin halittar Allah alamomi dukkaninta kawai bi yes kawai hidima ba haka ake ba? to
fayurshiduhum nahwa ilahi da basira kuma shi kuma ya shiryatar da halittar baki ɗaya zuwa Allah halin kasancewarsa basiran yana mai sani da yana shiryatar da su ya zama shiryayyen ne san shi shiryayye ne amma yana shiryatarwa haka kuma Allah ya masa Allah kai mana haka Ah. raja'i shehu ya ce abin ƙaunata wazanni da zatona fil habibi sai razibu cikin masoyi na annabi muhammadu kabiru وحبه da da abin sansa shine Allah كبير babba ne raja'in nawa babba ne ألقاه كبيرا كبيرا ina gamuwa da shi ubangiji Allah babba abin neman nan nawa shi ba babba shine Allah da manzon Allah shi ta ce makabira kabira
بجاه عظيم الجاه na roƙi ai mun haka albarkacin mai girman alfarma shine annabi muhammadu أحمد mai suna ahmadu shugabana ومن هاجر albarkacin wanda suka yi hijira tare da shi أو من رآه ko نصيرا albarkacin wanda suka ganshi suna masu taimako gare shi su ne mutanen madina mana allah kai mana abin da muka roƙe ka albarkacin sahabban annabi almuhajiru na wal ansar mutanen maka da kuma na madina allah dan albarkacinsu allah kai mana آه. عليه صلاة salati ya tabbata ga manzo Allah إذ يفض ختامها yayin da ake wade ainihin cika ta da kamshi تفوه لمن قد كان منك عشيرا tana wato tashi zuwa wannan da ya kasance wato ashiran jama'una kasu ne wato salati gama annabi da alaye da sahabbai da sauran danginsa da suka zama sun bi addinin Allah duk da jama'un manzon Allah da iyalan gidansa da matekunsa duka salatin ya gangame su radiyallahu anhu مم. حرف الزاي رقيت ذرى العرفان جبت المفاوزا إلى القدرة العليا وللفيض جائزا رقيت ذرى العرفان جبت المفاوزا إلى الحضرة العليا وللفيض حاعزا بحب رسول الله أعمل سيدي وسرت إلى المهموم نلت الجوائزا فإن هش الأخطاب في كل مشهد بمشهد عين ساتحس المراكزا وعدوي لمن قد خطني كل محمه إلى الحضرة العليا ولو كنت رامزا وسان إلهي نفسي الدهر لا أرى أميل إلى ما ليس في الشرع جاعزا بأم رسول الله حبي ومرشدي بسرد له الأمداح قد صرت فائزا عليه صلاة الله ثم سلامه بأن هزم الأعداء ومن صار بارزا عليه صلاة الله ثم سلامه تصيب بها من زامني والمبارزا عليه صلاة الله ثم سلامه بها يصفى من زام نحو المفاوزا عليه صلاة الله ثم سلامه مع العال والأصحاب ما كنت عاجزا
shehu ya ce na hau tsororuwar sani da Allah a zamanin nan nawa ba Mm.
ba ini
جبت المفاوضة sai na yanke jejjika zuwa Allah إلى حضرة العلياء zuwa hadarar nan maɗaukakiya وللفيد حائزة a izan halin kasancewa ta ina mai tarewa ga faidi faidi ilahi muhammadi ahmadi tijani shi ne faiza ina mai tara faiza ina kuma mai naɗe hanya ga bayan Allah ina sadar da su da hadara Allah Allah ya saka masa na'am hubbi rasulillah na samu haka ne da sabon soyayya ta manzan Allah ahmada mai suna Ahmadu sayyidi shugabana wasirtu ila al-mahbubi sai na zamanto zuwa abin so shine Allah niltul dawa'iza ina mai samun manya-manyan baye-baye daga hadara Allah saboda soyayya ta manza Allah fa inda hishal akhatabu idan kudubai suka gigice fi kulli mashhadin cikin dukkanin mashadi na hadara Allah suka rude bi mashhad aini zati a mashadin nan na ainihin zatin Allah ni ko hussul marakil sai in tare makafofi da herkwata a nutse ba gigicewa saboda albarkacin manzon Allah
wa atwi liman qad habbani kulla mahamahin ina naɗa dukkanin jejijjika ba wahala kowane irin jeji da na sanin Allah da na arziki da na ilimi da na mutunci hmm? ina naɗe shi liman kar habbani da wannan da hakika ya so ni saboda sona da manzon Allah
ila alhadrat alaliya zuwa hadara maɗaukakiya walau kuntu ramiza ko da na kasance ina mai ramzi da nuni kawai an gama ba sai an yi wani aiki wani na ishara an gama ka haye kai ba soyi
wasana ilahi nafsiyar dahara ubangiji na allah ya tsara raina matuƙar zamani la ura amilu ila ma laysa fi shar'i ja'iza ba a gani na ina mai karkata zuwa abin da bai halatta ba a shari'a ta ɗan mutum kare ce shi yana da wata farala shi shehu shi ya san Allah ko yana tare da shehu zai je aikata abin da ya ga dama to babu haka a hanyar shehu idan dai mutum ya zaɓi yin iskanci da- da wulaƙanta addini ya je ya yi wani abu ne daban can sai Allah ce Allah ya shirya idan mutum ya ƙi yin sallah kuma ko ya halatta yin zina ko ya halatta shan giya shi kenan wannan kafiri ne ya je ranar Allah ya so ya dawo riddar da ya ya dawo addinin musulunci shi kenan amma kan wani mutum ya ce wai shi da shehu ya taƙama ko da shehu shehu ne shehu ne ya sana- ya san Allah shi abin da ya ga dama yake yi sallah ma baya baya azumi shehu kawai wallahi dukan tsiya za ka ce kuma kai kafiri ne ba kai ba shehu duk abu da shehu bai ba Allah ba ai da amin bai kai haka ba Allah ya bi kuma har duniya zahiran wa baɗina makiya da mahasada masoya da mabiya da na kusa da na nesa kowa ya yi wa shehu shaida daban Allah da kiyaye dokokin Allah kowa ya masa shaida ba yadda za a aikace kana wasa da sallah ya kamata ma wanda yake ji shi baya sallah ko hira ake kan ma ka ce ka san shehu ibrahim kan ma ka nuna ma kana da kawai ja- kawai jafa'i ne wulakanci ne da cin zarafin shehu Allah kuma ba zai kyale ba bawan Allah da ya rayu cikin Allah da bin manzon Allah rayuwarsa gabaki ɗaya yawo ya yi a duniya neman yadda zai shigar da duk bayi zuwa addini babban burin shehu ibrahim a ce babu wani ɗan adam mutum ɗaya face sai ya zama musulmi yana sallah ba mu ba mun ji ba yana faɗa ko shi burinsa a ce dukkanin ma'agota sofanin al gurbin alwala su zama sun yi haske kowanne ma'ana kowa da kowa duk mutum duk halittar Allah mai hannu da fuska da kafa ya yi alwala me yake nufi ba kowa general all kowa ya shiga addinin musulunci shekara saba'in da ya da biyar idan aka lissafa adadin abin da shehu ya zama na gida bai fashe shekara ashirin da biyar ba ko in aka ware kwanukan shekara hamsin wani ƙaulin ma aka kirga za ka ga shekara hamsin da 'yan wasu watanni duk baya zaman gida yana waje yana yawo neman bayan Allah su zo su shiga addinin Allah a gane manzon Allah aikinsa kenan fa sannan wani ya zo ya ce wai da shi ya dogara yana kin sallah kaga wannan wannan wannan cutar kai ne saboda haka kan mutum kan mutum kuma makiya na nan da mahasada su kuma kawai dama sun san fa ba haka ba ne shehu kowa ya man shaida da bin Allah kowa ya san shehu da bin Allah duk inda ka kai da ke shehu ka san shi na Allah ne na manzon Allah ne idan aka ga wani wata ɗabi'a ba ta bin Allah ba kai kanka ka san ba daga shehu Ibrahim ba ne daga amma da yake hasada tana nan sai so su kuma makiya su shigo harkar sai su nuna haka sai kuma a ce ai shehu ne wala ta zara wa zaratun mu zara ukhra ne mutum bai sallah ba ka san kana kin azhar la'asar ba ka sallah ka kwana da sanin kai kafiri ne idan kuma mutuwa ta riske ka haka baka gyara ba baka dawo ba to jahannama ne khalidan fiha dawwama za ka yi a jahannama mutukar ka mutu ba ka sallah wallahi ka ji na rantse maka da Allah hadda masu wasa da azumi ko a halatta farji a yi zina ko luwaɗi ko a sha giya ba hanyar Allah ba shi wannan wannan ya halatta yin hakan kafiri ne yawwa bara idan za ka je ka yi ma sha'an ka je ka je ka yi ka san haramun kake ka san Allah ya hana to kai mai zunubi ne don zunubi da girmansa baya kafartar da mutum amma istihfafanci halatta abin da yake haramun shi yake kafarta mutum annabi alaihi salatu wassalam kuma ya ce al'ahadu allazi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara tsakaninmu abin da yake warware mana alkawarin tsakaninmu da su mashirakai kenan kafirai sallah wanda diyabar sallah kowa ne ne annabi ya yi zo da harafi na ta hakiki ya ce faƙat kafara hakika wannan ya kafarta saboda haka yan uwa Allah ne zaɓe mu zaɓi cikin zaɓi cikin zaɓi gatan Allah yana nan tare da mu in ma da yin yawa ya yi mana to mu gode wa Allah cikin gatan da imana godiyarmu ga Allah shine mu rike dokokinsa amro da na'ayu kuma mai koyi da shugabannin namu musamman malaminmu jagoranmu maulanmu mai zamanin mashau ibrahim kowa ya sani shehu magana abin da ya shafi Allah da dokokin Allah shehu baya bari saboda haka tsayawa a tsaya sosai a kiyaye duk wani wannan ya zo da wata aƙida ko wata manufa cewa su sun san Allah ba sa bin Allah ba sa sallah ba su sai dai shehu to ba ruwan shehu da su wasiƙu nawa muka karanta nan na shehu na cewa ba ruwansa da wannan bai san da wannan ba ma ashe abu ma na gaba to Allah ka kiyaye duk kuma wanda ya buɗe baki ya saki magana kan shehu ko kan wasu mabiyan shehu da zagi shi kuma Allah ya ishe shi domin kowa ya san ba haka shehu yake ya ce ya ce ubangiji Allah ko ya sana ilahi nafsiya ubangiji na Allah ya tsare min raina mutukar zamani la'ura babu ana gani na ni in yas ina mai karkata karkata zuwa abin da bai halatta ba a cikin shari'a ba ma in aikata ba in karkata ko in kusanta da wannan shehu ya yi rayuwa shekaru ya yawa jiki ya rauni amma sallolin nan guda biyar ba yadda za a yi a ce an yadda ba shehu yana masallaci ba kuma kowa ya je kaula ya san gidan shehu tsakaninsa da masallaci kaga ba irin gidanmu ne daga ɗaki sai masallaci ba tsakanin masallacin shehu da gida da ɗan tazara amma shehu tun yana iya dafa sanda ya taho har ya kai ana rarrake shehu har ma ta kai da ko za a ɗaga sifika sai ya shigo masallaci saboda tsananin bin Allah kai har ta kai ma sai dai a kawo mota gindin kofar ɗakin shehu a zo da mota kitika sa kujera ya zauna tare da hadumai shehu ya hau sannan a tawo masallaci a tsaya a yi sallah a yi komai da shehu ya ji kiransa in ya gama shehu a kuma komo da shi aikin kenan haka kuma zai zo wazifa haka zikirin juma'a ake da shi haka juma'a haka zai zo wanda shehu ma ya fito yana da jin ƙarfi ya hau mambari ya ba da hudu ba ya sallar juma'a haka fa aka yi rayuwar nan cikin allah kuma ba wanda zai zo gun shehu ibrahim ya ji zancen duniya sai zancen allah da annabi duk inda ya zo aikin kenan kuma wani ya zo ya jingina da shi ya ce ba zai sallah ba ba zai azumi ba zai yi zina zai aikata abin da ya ga dama dan Allah an kyauta shi kuma zunubi kala biyu ne akwai zunubi da Allah ya faɗa hadisi kudusi zunubi na farko Allah ya ce ni Allah ina iya yafewa na bawa shine zunubin da ya rage tsakanin bawa na da ni ya sabawa ka gani ya nemi gafara ta in yafe masa in Allah ne a faralarsa ma mutum ya iya yin sabon Allah ma bai nemi gafara ba ma Allah ya yafe masa yadda dai ana so a nemi gafara zunubi na biyu da Allah ya ce shi kuma baya iya yafe shi shine zunubin da ya shafi tsakanin bawa da bawa to irin wannan cutarwar da ake yi ake jingina wa shehu ai ba Allah ake wa ba kawai haƙƙin shehu kuma zai yafe ku gyara alhamdulillah Allah ya ƙara na daraja